أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في خطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 25 ga wata na sha'aban hijira shekara 1444 wanda ya dace da 16 ku 17 17 ga watan uku 2023 a karatunmu na ƙarshe muna cikin sutu sajada mun tsaya aya ta bakwai ganin eh, cewa za mu koma harkon surar ta bak- aya ta bakwai kai harkon aya ta bakwai daga nan za mu ɗauki karatun sabon karatu insha Allah kahin nan akwai yan tambayoyi wanda birane na mance ka tunan wanda akwai a kaɗin an ba rubuta akwai mai tambaya a takaice na farko iya maganar wani bawan Allah ne yana da uwar gida to kuma kamar da yadda shi mai tambaya ke maganar duk wani kulawa na mace da miji baya mata an haka tuntube shi sai ya ce kurin shi ibadar Allah ta sha mai kai
na'am Eh, wannan akwai misali ruwaya bukari ko musulun abdullahi bin amur bin as haka ta wakana gare shi a nan sallallahu alaihi wasallam yana raye baban shi shi amur bin as ya karan ɗan uban ya ji gidan ɗan matar ta mai jajen cewa ya tambaya mai gidan ita ce gaskiya mai gidana bai san ba inda nake bai kulawa kashin hudata bayan dai ta mai magana ta karara cewa ba ruwan shi da ita wanda ya zo ya binciki dan akan wannan abin da mata ta hudi kuma ya tabbatar mai da cewa wasu surori na alkur'ani suka tada mai hankali shi kurin azumi da sallah cikin bai komi cikin dare sai sallah kurin kuma da rana a yi azumi kodin shi abin ya ce abin tsoro ya kama shi na halin tashin kiyama iya da gaskiya ya an dagi wani abin mazala ke raye shi musamman ya ce abdullahi ga abin da babanka ya gaya mun kan alaƙaƙa da matarka kuma ya tabbatar da wannan abin ƙur'ani kullum kurin ƙur'ani a yi kiyamun a karanta ƙur'ani a yi sallah ya ce abdullah ubangijinka yana da haƙƙi a kanka iyalanka suna da haƙƙi a kanka jikinka ma iya da haƙƙi a kanka ka ba kone mai haƙƙi haƙƙin shi duk ibada ka ba kone haƙƙin shi a ranar shi ne maza Allah ke ba shi ah, hanyoyi da zai bi na azumi kullum azumi ba kullum annabi ce kai man ko uku a wata ta bayar sunnai uku wa zai zai mu uku mi zai aka kai shi annabi kai kolon ruwa ta kai duk iya ka azumin ka azumin annabi dawo shi ya gama wannan ya mai kaɗan yau azumi gobe sha ruwa kullum haka da wuce wannan ne annabi shi annabi ya mai birki ne qur'ani yace kakkan kwan kasa kwana uku kasa kakkan kwan kasa kwana uku na ma'anar aka mai birki wannan to a kan nan ne kaga hujja ce ta duk ibadarka ka kula da matarka duk da daga baya shi ma ya yi nadama da annabi ya mishi wannan tsarin na azumi na uku a wata ko kwana uku nan abu da mai tsarin farko da ya mishi da ya huta ya ce gaba ya ɗauki mai yawan kuma daga baya kwarai abin ya ɗaya gallabe shi a takaice dai ibada ba ta sa ka bar matarka kowanne ka ba shi haƙƙin shi kenan kan mata ta gallabe ka haka ibada ka ta gallabe ka wata ruwa mata kai hatta da masu kama ziyara suna da haƙƙi kanka da zaurin alaika haƙ masu kama ziyara suna da haƙƙi a kanka na kan kenan mutum ba mala'ika bane eh mutum ba mala'ika bane ba kaka dauki abin da kai kashin ka kuma ita ma ta tabbas tana da haƙƙi a kanka wannan shine kurin amai nasiha ita ma ba ta haƙƙin ta gwargwadon haƙƙin ta kurin sai dan uwa shi kuma yake cewa wani yayi hadarin mota ya buge mutum da inji ko bayan sati sai mutumin da aka kaɗe da inji sai mutu ya yi kafara ƙwarai ko zai kafara ai inda kai sabbin ko ya wuce ko ta guda ne ko shekara ne inda ka kaɗe mutum ko ka bige mutum wani sababi ya kawo wani sababi ko shekara a wannan kwancin in dai wannan cuta ta kashe shi kai ne kai kashe shi sai ka saudiya sukan misali aikin hajji idan mutum ya kace dan za a ba mutum diya ta daidai lokacin a ce kuma a yi civil case a bi bayan mutumin in ya warke in bai warke ba za kuma ba saka sabon shari'a haka yake sai na uku mai cewa su matsala ta yau ce ta ma'aikata ce iya sandika ne alama cewa dai kudin garab iya garab iya da haƙi ya yi garab ma'ana ka yi yajin aiki iya da haƙi ma'aikaci yajin aiki ƙwarai ba yaji ba kana tare da aikin ban nayi aka yi ɗani ba ba bane ba kana iya cewa aikin duka ban nayi ba dole bane ba amma haɗari cin kuɗin aikin da baka yi ba shi ne shi ne rigima a nan take ‘yan uwa so da yawa mutum wa addini su ake addini ya bari a yin koyo abin da ku so san zuciyarka ya yi daidai da ku haka ne ku halaka ne ‘yan tsakaninka da Allah ta wata hujja wani tunanin zaka kama kanka misali kasar kanka kana da ma'aikaci mai ma'aiki mai halittuwa a gida ko shahararsa da gida kurin ne bushi iska ya ce shi wani ya kara mai kudi shi ka raba shi sha biyar ce shi ya ba shi ishirin ka ce ni bana baka ba sai zama shi a gidansu sai ban sati dawo ci gaba da aiki kuma ce wannan kwanaki ka biya shi kala ya ma adalci ya ci daidai ya talake shi yan uwa a dokar duniya hatta nijar kanta duk dokar ma'aikata ka bincika yan uwa ga adalci kanka adalci babu dokar da ta ce gaggara ko a biya ka wannan kuɗin ko a nijar gwamnati ne ke tsoron bala'in yan sandika ya mai tsoro ya ba su zama lafiya amma a dokar nijar a dokar nijar da babu doka a nijar sai garba biya ka babu tsakani kwa kan kwadarci babu doka ka yi garba ko a biya ka wani kudin kudin sandika ta yi da karfi ma'aikata ga wanda ka aimai yajin ake kasa a karya shi ya ce sai ba su kudin wani lokaci ya cire wani lokaci bai cirewa su dan wa tsakani ga allah abinda kudin zai hudda mutum an haka san kaci kudin to ka diba wasu awoyi kai ma ka je ka ba yara in kai mushe misali ko ka dauke su ɗan sufilmantar da ba biyan ka je ka yi wani aiki amma tsakani ga Allah baka cin haƙƙin da ba naka bai zama halakkan ka kudin shi ne motsa ga ma'aikaci mai garam ko ka ƙi garam dole ka garam a za a aibanta ka shi ne ma ka za a aibanta ka ko ka samu matsala an ka samu matsala ba sun kai maka ba an ka je matsalar lahira a sa akwai zama lahira je lahira da haƙƙin talakawa hakan ne abin ba yawa ku gane kudin gwamnati ba kun gwamnati kudin talaka ne ba inda kuke magana gwamnati ya ce kudi shugaban ƙasa Allah gobe kiyama kama shi kai ma haka ne ba kai ma haka ne ba yadda kuke magana wani wani ya ce kudin ƙasa minista ko shugaban ƙasa gobe kiyama za kama shi kai ma ma ka tsanka ce haƙƙin da malaka ba duk ɗaya ne ba ba kudin shugaban ƙasa ba ne ba kudin al'umma ne ba tsakani ga Allah mutum ya kashe adalci wannan abin da jimawa sama shekara ashirin wani ɗan abokin na da musu yi karatu a nigeria halin rubin tuni ana shigar shi halin rubin wanda yau littafi ba da kuma malamin malamin na addini ce ya yi lokacin da iyaku suna karatu a jami'ar da yake koyawa malamin jami'a ne yana garbai zawa aiki amma za ka yi biya sai wale kwanakin da biyu ba sai maida sai ki mamaki a lokacin kwanakin da biyu ba bai ɗauka su sai da sa kwana nawa ka garabu nawa ne kuɗi sai biyu zai fara yawan abu ya raba sai hudu wani kuɗi sai maida musu wani zai ce ai bisu mai da ba kai na wanka shi duk kudin wani akwai mai da su duk kudin gwamnati akwai na kira kalame a mai da su in ka mai da ko bai mai da ba kai kai kasar ki kakka hujja ai bisu mai da ba kai da ba ka mai da ba kai kasar kasar ki naka wani shine gaskiyar magana ni mana gabata hujja da mutum zai ce kurin yi garba ko ya ci kudi halaka ne ni musan hujja ba wani hujja ya baka sallawa sai masala guda ta karshe yan waya na taɓa ganin shekara da dama wani ya domin magana cewa hadisi da ya shahara usikun bi taqwallah wa sami wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdul habshi duka na kama karantu duka in rada salil ana karanta shi abinda na hudu da jimawa kalmar da nace ba ta da hadisi mai ganta ba abinda ne magana cewa wa in ta'ammara alaikum abdul habshi kalmar wa in ta'ammara babu ita hanya ingantatta wani sai mamaki duka bincika bincika mutum yin kari kowane malami wiki yake gwada maka a ina za ka misali cikin sa cikin cikin wannan sa misali rashin salina an ce rawahu abu dawud wa tirmidhi nan da ya shahara ka koma abu dawud kaga wannan lafasin akwai matar miji ka ganin shi ba ganin shi babu shi a rubuce hanya mafi ingantata babu abin da malamai ke cewa da shi ma akwai malami na abokina algeria shahar mana magana nake mamaki na ce zaka ce magana ce yace ka bincika ga gaba amsa ake mani in bincika ba shi amsa ne ta bincike ne ta bincike ni ka ci to abin masu wata kawai ba yake zama aiki wallahi don ka diba mutane musu kuma mamman shi ya ce ba ya ta salina shi ma ba marji bane ba shi ma dakuwa ce ke tuwa ne ya ce ba rika bane na marji an ce an ce abu dawud ba kuma abu dawud babu lafazin ai tirmizi ko babu shi a ciki abinda malamai ke cewa irwadin sariya mai kasance hadisin irwadin sariya irwadin sariya irwadin sariya wannan hadisin ya shahara an ce wajen mutum shidda tabiya suka rutu shi shi sahabi ne an ce tabiyi shidda suka rutu wannan ruwaya ta hanyar shidda ta zo daga wajen shi a masu ruwaye guda shidda duka ba wanda kawo ta amara wanda ya kawo abbas bin muhammad shi kadai ya kawo a cikin shidda ya kawo wa in ta'ammara kuma shi ma abin mamaki hanyoyi akwai damar akwai khalid cikin almajiran shi eh ya kawo lafazin wancan biyarkin shi ma ba wa in ta'ammara ko wa in umira ne ko wa in abdul habshi amma mamaki da a takashin uwa kuma wannan ruwaya shi albani ma bincike da cikin wanda kan ruwar khalid albani binciken da ya kafa ya ƙarshe yi duk wata hanya shi ya bincika ma bai gaba wata ruwaya ɗaya da ta kawo in ta'amara jinjita jami'in ruwa amma ka san malamai masu bincike akwai masu bincike sun ce sun bincika an samo cikin sunan da bahaki akwai ruwa daga haki cikin sunan da bahaki akwai ruwaya amma ruwaya ta wa'annan ce shi wannan abdullahi bin abbas bin muhammad ta hanyar shi ne aka samu wannan lafazin na ce muku a cikin ruwa ta shidda na ibar wannan sahabin masu ruwa guda shidda ɗaya kawo wanda da bazin shi ne ya akwai shi zuwa shadiri akwai shi zuwa kuma shi ma na shiddan da ya kawo wannan almajiran shi aka samu magana biyu wasu kawo irin wancan na yan warko na masu yawan wasu kawo na wa'yan ta'amara yan wannan shi a takaice kalmar me ya zama kalmar wa'yan ta'amara akwai shubaha kai akwai matsala wajen ma'anarta da hukuncin da take badawa akwai ruwayo da suke zarwa ya ce wa nistu umira alaikum ko in umira umira alaikum ko in abdul habshi ku yi da ku biya ko bawa ba habshi ko an sa muku nan kalma a wajen malaman aqida me yake bada wa ta in ta tabbata in ta amara alaikum shi an san asa an almanzala ya magana imara tana cikin qurayshawa ko ban qurayshawa yoshe za a ba bawa shugabanci ba ba bawa shugabanci dan bawa bada bane bai da inci shi kai shi gida dan gida ne kenan da tabbata kenan tana tabbatar da cewa kenan kenan limancin amirancin bawa ka kenan ma'anar kansa da bada ma'ana mara kyau dan haka abin da yake kalmar wa in stu'mila alaikum ku yi da ko an sa muku kenan amiri babba daga shugaba idan shugaba shi gaba da in wata muku ko bawa ne annan ku mai da'a kasan da'a ga shugaba ana mai da'a ko bawa ne dalilin umarnin shugaba da yi amma bai zama to shugaban kowa da kowa bawa ina ke yan wa'al majirai a shi a ƙarfin cikin mas'ada kuma nan za mu tsaya alama aya ta bakwai insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه na akwai akwai yabo ko girmama Allah subhanahu wata'ala wanda ake magana da tasarifin komi da komi cewa shi Allah shine wanda ya kyautata halittar komi ya mai halitta kyakkyawa daidai da shi kuma shi ɗan adam wa bada halakar insani mutum an fara halittar jinsi na mutum daga laka daga ƙasa duk matsayin mutum duk wannan dubara tashi duk wannan ke ba tashi abin mamaki daga ƙasa Allah ya shi kuma kullum cewa idan Allah yana magana Allah sai ke yaban Allah zai tafakkaru tafakkur duk Allah yana magana akwai abin tsayawa a lura nan akwai sanin girman Allah ran idan kada ka dubi kun halitta mutum kadai kurin kaga ka kalli kurin abun mamaki na Adam ya ce ka san girman Allah mahallicin wannan bawa Allah shi da mahallicin mutum daga laka yayi dan Adam wannan kadai ya ba ka sanin girman Allah da hikimar kudrar Allah subhanahu wataala thumma ja'ala masalahu min sulalati min tin matakin farko daga laka babu daga laka ya fara kuma aka maida halittar mutum daga tsantsal wani ruwa bulaƙantacce ruwa na mali daga cikin wannan ruwa nan Allah ka ce ce min tarba'i da wani abu daga cikin ruwan kenan wanda an san dan uwa Allah ya ce mutum amshaji na fitali na amshaji an san bangare biyu ne namiji da mace wanda mun jima wanda su karanci abu da yawa malaman likitoci masu binciken adam sun jima suna saɓani a duniya ko shin mutum daga ruwan namiji ne ake yin shi ko na mace ne kadai mutumin zuma sanin ce a mashajin akwai bangare biyu ne daga namiji akwai akwai daga jikin mace manzan salama ya ba da labarin haka da jimawa cewa daga yana ake samun kama wanda amma su masu ilimin likitanci ganin bisa aiki da abin da suka aiki da abin suka gano sun jima kafin su kai ga wannan marhala ta cewa abin daga hanya biyu ce sanarwa aka gano halittar ɗan adam da abin da yake zubowa da kwai da mace take yi duk na yan washe ta kullum idan musulmi iya wani ilimi wani ilimin iya kara maka imani da Allah subhanahu wataala kuma yau duk wanda ya tsaya ya karanci har ilimi hikimar Allah subhanahu wataala ta shiga ciki ya san da kudura Allah mahalicin wani ɗan adam yan uwa cewa abin da yake ilimiyan ɗan adam a lokacin da namiji ke zubar da abin da ke jikin shi wanda ake samun wannan abin da ake samun da ba magana ba goma ko dubu miliyayikan halittu ke zubarwa a jikin shi a lokaci dufa a guda lokaci guda miliyayika ba miliyan ba miliyayika kuma sun yi mutanen nijar yawa wallahi halittu ne kuma kuma ta motsi suke rai da su kan zaman kansu Allah ya wani halitta kuma kana inzali suke hutawa ita mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am muna cikin bayanin hikimar Allah subhanahu wata'ala ta samar da ɗan adam an ce wannan miliyoyikan da ɗan adam daga namiji ke hutawa mace kwai ne kurin kwai ne guda yasa kwai guda ɗaya tak bayan jinin haila Allah ke halitta wannan abin ya je can yana jira iya jiran bisa ke cewa bayan jinin haila ake tsamu yan kwanaki da Allah kaddara kayan shi wanda ake samun gamuwar ciki samun ciki bayan jinin haila kwai ne Allah ke halitta wanda duk wannan iyatan iya jira duk wannan miliyoyikan halittun da ɗan adam ke zubowa suna hutawa daga jikin namiji duk da miliyoyikan hikimar Allah kowanne an sa mai ishara wancan kwan kamar barbara ce wancan kwan so yake ya kai ga wancan kwan duka so ne miliyan gaba daya kowa an sami wani tunani so yake yi shiga ya gaba da wata kwan kuma na gaya maka gudun da suke hikimar Allah amma suna zuwa duk wani yawan nasu Allah ya wata wurin shigar ɗaya iya shiga kurin ari saura sun zama kazamta eh sun zaka rubuta zai su buka wata hanya daban wannan wata hanya daban wannan ɗaya zai shiga wannan ɗaya na kai na iya shiga kuma a can Allah ya raba a yi ma a yi ɗaya a yi ma a yi mutu a tagwaye sai bireji mu bireji mu sai bireji mu ya tagwaye ba zaka ma da ta da wannan ɗayan ne ya shiga muwa wannan ɗaya ya shiga muwa cira aka samu ƙwai biyu a sami an tagwaye ba kamar abu da yan wanda mutum ya zai bincika gaskiya ƙwarai akwai hikimar Allah cikin gaskiya akwai ƙwarai a nan akwai karatu kuma na sanin hikimar Allah tsari da Allah wa ɗan adam inda a cikin kanka kuma akwai aya gaskiya magana tabbas akwai aya mutum ya bincika zai gano kudura ta Allah cikin hikimar zata ɗan adam daga wannan ruwa na mimma'in mahin to wannan hikima ta Allah bayan Allah ya halicci mutum a gangan ciki ɗan adam wannan jinsi ne na halittar gangan cikinka halittarka ta sun masawa wanda faka fihi mai ruhi Allah ya daidaita halittar mutum kuma ya busa mai rai shi mana abin da sabo wanda duk wannan gangan jiki ga ta nan kamta kamu amma babu rai a kuma bane ba kuma ga kanan komi ka kamala kana kai da kana komi ana cire rai ka zan banza daga an ji maka hatsari daga buwaye kowa yanzu ana ɗauke wannan ran duk wannan tsarin jiki daga duk wannan kyawun da komi da kuma gaba daya ana ɗauke rai ba a ce ma komi zama harta shi muna bari hulkawar wani kai ne kuma kai ne na adam kai ne dai yanzu kawai tsami me aka ɗauke rai kun ba mai gaya ma ga yadda yake eh ba mai gaya ma Allahu akbar ɗan wa wannan shi ne karantar da Allah ke mana ayoyin shi musan ƙudurar shi ya ce sun masawa ya daidaita halitta ɗan adam wanda faka fihi mai ruhi ya busa mai wannan rai na shi domin a ce don gina zuwa ga aladan Allah ki fara kuma Allah shiga maka wata ni'ima wata baiwa a jikinka da kuma shi ne mutum kamala ta ɗan adam wa ja'ala lakum sama'a wal absar wal af'ida kaga nan bai ce mace ya tsina mishi ji da gani da tunani bai ce maka ba a sama a ce al'uzun a ce maka wal'ayin a ce maka walƙalau a ta yi sama'a wal'abusar wal'afa'ida kunne ba shi ba ne ba abu za ka kunnen kurmar na ka kumbanci a wadda ke watan kunnen kurmar kunnen na ka kumbanci watan gudanar iya ka kayi shi iyawa ya yi kamashin kunnen halitta kunnen ce komin kunnen gashi na tsaf amma babu ji Allah ya magana da ni'imar ji da ya sa ta hanyar kunne ta ba ta maka al'uzun ba a sama jin wannan wata na'ura ce wata halitta ce Allah yi wadda take ɗaukan ji ta hanyarta ji kuma ya sanya maka gani ga idan kwarga komi amma babu gani komi ya zuwa ido da gashi komi amma Allah ɗauke nimar gani to ana magana nan ganin ya sa maka ji ya baka gani kuma zuciya ya baka damar tunani ka yi fansi ka yi kaza kaza za a yanzu ka ka zama na kai daya a ɗan minti biyar ya ka shirya ya ka shirya rushe gari guda gaba daya a yi kaza a yi kaza ya ka koyin ka shirya komai ya kare a ɗan mintuna kurin ka shirya wata wata problem da ta kare a minti biyar ka zama komai adam kenan a minti kaɗan kai shirya abu yawan gaske kwan Allah baka tunani kinan wannan wasu ni'imomi ne da Allah subhanahu wata'ala yama ɗan adam a cikin bayan a cikin halittar gangar jikin shi sai maka wannan ni'imomi to sai Allah yake cewa qalilan ma tashkuru dole ni'imomi da Allah ya jiro mana wanda ya mana Allah kaɗan ne kwarai mutane kuke godiya da ni'imar Allah Allah samu cikin masu godiya Allah samu cikin yan kaɗan ci gaba وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا متانينا cewa balle jinsi mana na bangaren marasa imani kahurai a idza dalalna fil ard a inna lafi khalqin jadid shi yanzu idan muka ɓace a cikin ƙasa me suke yi sun zama ƙasa sun rijijjige wanda an san dai ƙasa a ce ta game da yalwata
ɗan za ka gano da wannan magana tasu ka ta yi makwantan garinku wajen wata waniya mata za a binne za a yi wani rami na kabari ka tambayi masu aikin makwantai irin su waje ka mai tambaya dal a wannan wurin so nawa ka binne sai gaya maka nawa ya binne ko zuwa na biyu ko zuwa na uku ko zuwa na kaza an binne wani an jima an kwan biyu an an zo yanda aka tsara da duka ana dannawa haka yanzu ma za a yi a binne wani inda ya jima a wurin ƙasa ta game da iluwarta kun mutum ne aka binne a wurin mutum ne aka binne kamar kai duk wannan kwalliya ta dan adam ƙasa ta game da iluwarta ba ganin komi in ba wanda Allah tsare ba wanda an sa bane yake wani ce to kenan wannan shi suke ne kenan mun bace a cikin ƙasa kenan sun game sun sayar da sun bace yanzu bayan mun bace a cikin ƙasa a inna lafi khalqin jadid za a sake halitta mu sabuwar halitta wa wannan ana ma'ana ga magana haukan ɗan adam kuma da imani mun ji dai da shi Allah mahalici babu komai ya yi shi kuma ƙasar da ta zama ƙasa daman da ƙasa Allah ya yi shi to amma zake mamaki wai wanda shi wata wai shi mamaki wai yanzu na bace a ƙasa za a fito ne daga ganin kake daman da ganin kake shi ne yanzu ce zai mai dokan shi ne ya halitta ta wani hanya kuma shi ya ce zai mai doka mai abin mamaki kun adam shi ɗin ne ke yaudar adam amma an bada shi adam da kamata da yadda mamakin na wai kado shi bayan mutuwa ya zama ƙasa ya zama ƙasa wane ne in kuma ba ka zai gane ya aka yi da cewa abin da ɗan adam aka halice ka bayan ƙasar kanta in kai maganin ɓacewa ce babu wani ido a duniya ko makarin idan shi wanda zai iya ganin wannan halitta da muke bayani ta ɓangaren uwa ko ta ɓangaren uba ta kwankwata ta halitta ta namiji babu wani ido da zai iya gani da idan sai an sa na'ura wata ta mai limka wani abu a misali sau dubu misali da limka akwai mara wani ma abu da limka sau dubu kuma kashi ɗan kaɗan shi ma an ji laboratoire a ga abin ɗan kaɗan amma ido bai ganin abin da aka yi ka da shi ido duk wani ido bai ganin ka kin aikata adabun da baka gani ma ba ba mai ganin shi in ba wancan wanda Allah ka na'ura ma aka yi ka sanan kuma zaka ce wai me yasa kabata kabata aina na kabata shi wanda yake baka kace mishi yace bal hum bi liqa'i rabbihim ka kun duka bar mutane kurin suna butulce maka mu da Allah ne kurin kurin shi imani ne kurin ba shi ba abun ba wani mamaki da kai abun mamaki ba a ta doka ba mutuwa
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون نعم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم لا يمسوا ملائكة متوى Allah ya mala'ika na musamman malakul maut wanda Allah shi wakilta ɗaukar rayukanku gaya musu wannan mala'ika na mutuwa da Allah ya wakilta kan tsokaranku shi ne zai ɗauki ranku Allah ce Allah ya tafi al'amusi na mutu ya ko lamta mutu mu namiya Allah asali shi mala'ika waki Allah ne ya so ba na mai bane ba Allah ne kuma ba shi wannan aikin kulawa da ɗaukar rayin bayan ran bayan amma asali Allah shi ke da kullum shi amma kuma mala'ika da ya sa wannan bangaren kulawa da ɗaukar ran bayan ce wani mala'ika shi ne zai amshi ranku don shi ne wakila biku aka wakilta wajen ɗaukar ranku sun mani da rabbikun turja'un kuma da ƙarshe zuwa ga ubangiji za a mai damu
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا ربنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم yace nan ana ga maka da ka ga abin mamaki inda za ka ga lokacin da miyagun mutane mutanen banza suke kai a sunkuye a gaban ubangijinsu mana gobe kiyama saboda kunya kunya sun shiga halin kaskanci kai ya musu ya dagawa suna sunkuye ba sun kuya ba ta tsoron ta tsoron Allah ta kaskantar da kai ta ta kaskanci rishin daraja da kima tsoro suna sun sunkuye kai a wajen ubangijinsu gobe kiyama suna neman wata dama wadda babu ita suna ce rabbana abasarna wa sami'na ya Allah mun ji mun gani na meke sun ga haza sun ga karara da ana gaya masa a duniya irin abinda Allah shi da gobe kiyama nau'in azaba nau'in rama aljanna suna ce a busir ba hal lokaci yayi aka mai da zuwa kada su mata su koma zuwa kada to yanzu kiyama ta tashi duk abinda ake gaya musu suna cewa ƙarya ce ga shi shi na za a kawo su a danna a wuta a ce a fasiru na haza am'antu latubisiru ga wutar ce ƙungunta ko ita ba tsayi ce suna za a yi ce tsayi ne za ka sa a danna ce gata buku gani ne ko shi ma tsayi ne yanzu ga wuta ga dangadan yanzu ke nan za su ce allah mun gani mun ji mun ji mun gani ya allah yanzu alhurma da suke nema ya Allah farji'ina na'mal saliha inna muqinun kajwa zaci Allah a maida mu yanzu mun gani mun ga haza mun karara mun kashi abin gaskiya ne Allah ka maida mu za mu yi aiki na gari Allah mun yarda mun yi kini babu shakka cikin imanin mu wai suke da wani wasu da wani tafi da ku suke da wani za su kotu za su yi kini yanzu ke sun ga haza da adamin gudun wannan ake gaya bacan ku gyara kayan wannan rana a wannan rana man dole kai dama kama kai dama a kariya shi ne imani mahimmanci kenan imani da gaibu na masu imani ba sai ka gani ba ka imani da Allah bai ma ƙarya annabin shi bai ma ƙarya ka imani da Allah da wuta kamar ta gaban ka to su ba su yarda ba yanzu kiyama ta tashi za su rinka nema a maido su duniya su yi aiki na kwarai kuma cewa sun yi ƙini imanin da babu shakka ciki Allah babu wannan dama mai Allah ce ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها na iyawa don ayoyin wa mutum daga makiya za a yi wai duk wannan hujjoji amma a kawurce mu Allah wannan haka Allah shi zai bayan shi Allah ya ce walau shi'ina inda har mun so la'atai na kuɗa nafsin guda da kowace rai sai ba ta yi shiri kowace ya shiru to Allah ya yi wuta ya yi aljanna bi shi da kanan ba to wata sa wutar kuma hamma Allah alƙawarin wuta ya cika ta tab wuta alƙawarin Allah ne sai an cika ta kaf eh ya ta halamin mazid ana sa ana turawa ana turawa ana dannawa sai ta wuta amma aljanna annabi wal labarin sai ta rama cewa aljanna za a raba a raba a raba a raba ga saura ga saura kowa ya samu ba ya bukatar ƙari daga baya Allah zai wasu bayi da ba su kenan wuta ita dannawa ke amma aljanna ita saura kowa ya kushi kowa ya kushi ba ya bukatar ƙari ko abin iya da yawa Allah kai mana janna ya ce inda mun so sai mu ba kowace rai shiryata walakin haƙƙal ƙaunu minni abin da ya hana haka kina abin da ya sa Allah bai ba ba kowa shirye shi alƙawalin Allah ne Allah ya yi wata magana ta gaskiya wadda kuma bai canza ta ya yi rantsuwa la'amula anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in Allah ya rantsuwa da girman da izza shi sai ya cika jahannama da mutum da aljin tabbas sai tun da ya cika su kuma an ce kowa imani a kenan imani Allah bai shi daga kowa ya imani an ce imani wata baiwa ce da Allah ke ma bayi kudin ganka kai mana kun kamar Allah godiya kurin da maka shi ne kurin baiwa ce ta Allah bai shirya haka ba kowa imani dan haka ya ce فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
to yanzu duk wannan jaje dai ya kare damar amedo duk bata samu Allah ya ce farzu suna cikin wannan hali na bala'i suna nema amedo su su gyara sun yi imani da ta farzu ku bi ma nasitum da ƙa'ayin hada yanzu kudin ku ta ɗanɗana ku ɗanɗani sakamakon nan mancewa barin aiki don ranar shi matsayin da ake mai mantuwa iya barin wani abu ne ko kenan kuɗanɗani sakamakon barin aiki don wannan rana tana lakta fulon nan sakon kamar da su da ƙari mukum haza fulon nan sakon alaƙi a yau samun kwarku cikin haɗa azaba ala wa maka da muka da siya malace fulon nan sakon kamar da situ da ƙari mukum za mu manta ga wani allah kenan zai bar ku cikin halin azaba allah zai bar su a cikin halin azaba ya ce dalilin kuma kun manta kun bar aiki don wannan rana inna nasinaku mu ma mun manta da ku nan nan Allah Allah bai mantuwa Allah ce mun manta da ku kina Allah zai ku mu'amala irin ta mai mantuwa zai bar ku a cikin halin azaba wa zuqu azabal khuld nan ka hore ne ku dan dan azaba ta dawama hal abada an kare kuma wannan azaba bima kuntum ta'malu ba wanda aka zalunta sakamakon aikin ku ne ya kawo wannan Allah kiyaye ci gaba إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا Allah na ba mu labarin masu imani na gaskiya Allah sama Allah yansu Allah ce kurin masu imani da ayoyinmu suna waje idan aka karanta musu ayoyinmu suna masu haduwa suna sujada kama ce ma'ana mai wuya da kaskantar da kai ga Allah jin ayoyin Allah kai suna yarda suna kaskantar da kai ga Allah wa sabbahu bihamdi rabbihim kuma suna tasbihi suna tsarkake ubangijin su suna gode ma ubangijin su wa hum la yastakbirun su masu imanin gaskiya ba sa girman kai kan gaskiya Allah sama Allah su ga daga cikin aikin su تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع وانا ما سيدي مانا قسكيا daga halinsu haƙarƙarinsu iya nisan talamakwanci wani ma'anar magana kowa san da yadda barci ke daɗi balle in dare ya nisa haka sai zuwa sallah asuba to lokacin da suna kwance a kan shimhudarsu duk daushinta za su yi ƙoƙarin yakin zuciyarsu za su tashi su bar wannan makwanci nasu wani halin masu tsoron Allah ne na tashi cikin dare da bil ashar hum yastaghfirun lokacin sahur lokacin dare yace suna barin makwancin su kuma yad'una rabbahum khawfan wa tam'a suna bautar Allah suna masu tsoron azabar Allah kuma suna masu kwaɗan rahama ta Allah a wannan shi ne aka ce nau'in bauta da Allah ya so akwai wata aƙida ta masu da'awar ko sufanci wani abu daban dai wai tsoron Allah ne wata ibada ce wata marhala ce a cikin ibada wai wanda ya bauta ta ma Allah dan tsoron wuta bai yi bautar Allah ta kware ba wanda ya bautar Allah dan san aljanna bai bauta ma Allah ba wanda ya bauta ma Allah kai dan san aljanna da san wuta bai bautar Allah ba wai bai bautar Allah ta kware wai wanda ya bauta ma Allah ba dan san aljanna ba ba dan tsoron wuta ba ko ya bauta ma Allah da Allah yana Allah wannan wani addini ne daban ba na Allah ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci annabawa mai kima daraja mace wa da'unana ragaban wa rahaba wa kanu na khashi annaba kansu alata suna suna bautar mu cikin ragaban wa rahaba suna masu kwadan rahama ta Allah da masu tsoron azabar annabawa hatta da malaikukan su tsoro suke annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ta jibril ta rinta usulabi ka'annan ka'annan hudisar bali yace na ga jibril da na isra'il miraji yace na ga jibril a sama kamar tsimma na saman sirdi a yadda cikin halin gaskatar da kai jibril da na ga kai to annabawa haka mala'iku haka tsoro suke suna neman rahama ta Allah ya ce wa'innan masu tsoro da Allah ya ba masu imanin kwarai ka ya ce ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a kuma da su ce maka wai wai bauta Allah dan kwaɗai kai mai kwaɗai ne kai ba mai bauta Allah bane ba haka ibada annaba take kuma haka Allah ya yi yabo a ce baka bauta ma Allah ba dan sa aljanna ba ba dan tsoron wuta ba wannan wani addini ne sabo ba na Allah bane eh ba wani imani bane ba ko za ka saka daji ne kurum ya ce kenan suna bautata mana cikin halin tsoro da kwaɗai wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma ba cewa ba kurin nace Allah Allah ba ku ba mu kurin mu kurin a ba mu mu badawa a su ma suna badawa ba marota bane ba san rowa eh ba marota bane ba daga gwalgwadon abinda Allah ba su suna badawa kaji ba marota bane ba ya Allah ce gaba
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين jaza'an bi ma kanu ya'malu nan wannan aya tana bayanin wani tattali da Allah subhanahu wata'ala yawa wa'annan bayi masu imani yace babu wani rai da ya san ma'akufe lahum irin abinda aka ɓoye musu min qurrat a'yun na warin ciki cikin sai bukhari cikin cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ruwa abu huraira إن الله تعالى قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبو هريرة فقرأوا إن شئتم فلا نفس كنت وانا آية أبو هريرة cewa manzana ka cewa Allah mai girma da buwaya ya ce na yi tattali a adattu li ibadin salihin na kayanta na Allah ya shirya na shiryawa bayina na kwarai wani shiri wanda ma la anu ra'ad babu wani ido da ya taba gani duk wani mai ido ba ido da ya taba ganin wannan shiri da Allah ya bayan shi na kwarai duk wani ido ce wala uzunun sami'at duk wani kunne duka shi labarin da ko ina ba wani kunne da ya taɓa jin irin wannan tattali da Allah ya ma waɗannan bayi na ƙwarai ka yi ce ma wala hatsar alaƙal bashar ka san mutum kan zama ta tuna da ya kai imajina abu in samu kaza in ci kaza more ka tuna wani abu da babu shi ma duk wani tunaninka duk wani tunaninka da ka tattara wani abu babu wani ƙwalluwa babu wani mai tunani da ya taɓa tunani ya yi imajinan ma a yi irin nima kaza ba wani ya taɓa tunaninka ko a tunani ba wanda ya gani babu wanda ya ji ba wanda ya taba gano da cikin tunanin shi Allah kai mu lafiya kai nima bayan Allah kai nima yace wannan kurin ya tattali ne dan bayan shi na kware abu da ya ku karanta wannan aya ta fala ta'lam nafsun rai wani rai bai san ba ma ukhfi lahum irin abinda Allah ya koye musu waye wa'annan masu imanin kwarai min qurrat ayun na horin ciki shine irin kinana kurin sai an je kurin yace kuma wannan wa jaza'an bima kanu ya'malu an musu wannan abu sakamakon abinda suka aikata a duniya kake nan sakamakon aiki ne ba haka ba kurin banza ba ake samu ba a samu neman Allah da banza ya yi aiki ya lace gaba أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا آه.
لا يستوون نعم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون
na'am na yau mun ji an ce wannan dole abin akta sakamakon aiki ne sai Allah ka ce maka afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawu Allah ta shin bawa zai yu mai imani da aiki na kwarai zai zo ɗaya da mutumin banza fasiki Allah bar jawabi cewa la yastawu ba sa daidaita tsayawa to tunda ko ba su daidaita me bambancin sai Allah ya ce وأما أما الذين آمنوا وعملوا صالحات فلهم جنات المأوى أما سو وإن سكي إيماني سكي أيكي نقري سنة جنات المأوى ذا قال أقوم جدا الجنة ألا كيما لا هي يتونكم الجنة نزلا ألا يمسوا الشري نمسمى ليافة شيء تمسمى تاع الجنة يبازوا بما كانوا يعملون تاجي suna ambata wannan diyama ta musamman dalilin abin da suka aikata a duniya amma kishe suwa wa amman ladina أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون
na'am wa amma alladhina fasaqu Allah ya ce ai ga maka dan bai zauwa daya da mai imani da fasiki ko mun yi sakamakon masu imani sai ce amma waɗanda suke fasikai fa fa ma'awahum nar su dai makoman su wuta ce kuma ga wani abu da Allah zai ma 'yan wuta a cikin wuta kullama aradu an yakhruju minha wa'idu fiha za su sha wahala a shi bala'i za su wani yunkuri za su yi yunkurin su kaɗo a hutu an ce za a bar su je sun zo gab sai a yaɗe su a mida su uidu fi a mida sai sai a mida su haka za a musu ya ce wannan waƙila lahun zuku azabar nan ken za a yaɗe su a maida su cikin azaba kuma za a tada musu hankali da kalmomi na babu dama za ce zuku azaban nan ku yi ta ɗanɗanar wannan azaba ta wuta allazi kuntum bihi tukadzibun wanda wannan wuta a duniya ta kuce ƙarya ce ƙarya ce dokata ku yi ta shan wuta yan ba damar huta haka Allah ya hukumtawa waɗanda suke fasiki ne wala nuziqannahum min al'azab al'adna
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون Allah ya ce wala nuziqannahum min al'azab al'adna wannan tun daga duniya Allah zai ɗanɗana musu wata azaba ta kusa ta farko ya kun nau'in azaba da Allah ke ma kahuri tun daga duniya imma ta tumbikewa ko dai da wani bala'i wannan ta farko ce ta kusa ce ta duniya dunal azab akbar kahin waccan azab babba ta gobe kiyama kina azaba bibi duniya ba daɗi haka lahira ba daɗi yace kuma Allah iya musu jarrabawa Allah kan jarabi bayi da wata ukuba da wata azaba a duniya ya ce la'adam ya rijiun don su komo ne abu kaza kun komo Allah kenan ina ma bayi jarrabawa don su komo ne ne rabon komowa ya gano ya tuba mara rabo shi kenan haka za ta yi na Allah ce gaba wani azalin wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun shi dai Allah ce wa man azlam babu wanda ya yi zalunci sai dai a daidai da shi babu wanda ya yi mimman zikir bi ayatar rabbi sun ma'arar da anha wanda za a ma galgadi a tunatar da shi da ayoyin ubangi a mai wa'azi kuma ya ko aka ya kawo da kai ba ruwan can ku zata ba ya gaban wa'azin ma na na ku bayi su ba na zaba ne ba ba ruwan shi ko aka akwai wani akwai bayan ko aka ba ruwan su wanzu a mai galgadi ya kawo da kai ko aka to shi da Allah ce inna minal mujrimina muntaqimun mu da yana alƙawarin Allah ne ce duk wani mutumin banza mujrimi ka ce za mu mai kamu na azaba Allah shi da maka hanya ta kware dan wannan ya kamata mu tsaya kuma ina ga daga yau dukkan darussa da ake tsakanin magariba da isha sun tsaya insha Allah dalilin azumi amma sauran darussa wanda ba mu da isha ba kenan akwai insha Allah kenan amma ko da an ga wata insha Allah ba mu hara tafsiri sai rana ya taiwo bayan da aka insha Allah ko an ga wata laraba mun yi alhamis insha Allah sai juma'a za mu hara insha Allah sai juma'a bayan hudu da rabi insha Allah wannan shine muna fata Allah ba mu ikon azumta wannan azumi mu Allah ba mu ladan da Allah ba mu karhin niyya da sanin da mun yan wa imani da abin da ke ciki sai ki take maka wahala الله تمكن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته